من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة حسن الخلق يرقي بصاحبه إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة ومن رزق حسن الخلق فلا عليه مما فاته من الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أربع أي أربع خصال وصفات إذا كن فيك أي إذا اتصف المسلم وتخلق بهن فلا عليه ما فاته من الدنيا أي لا بأس بما يضيء من الدنيا من متع إن كان المسلم بتلك الصفات ويحتمل كما قال العلماء أنه لا بأس بما يفوت من الدنيا إذا كان الفائت منها ما يترتب من معاملات بتلك الصفات أو بتلك, بتلك الخصال الأولى صدق الحديث أي التزام الصدق في القول والأخبار بأي شيء والثانية وحفظ الأمانة وحفظ الأمانات يكون في, في الأموال والأعمال والثالثة وحسن الخلق أي الذي يمتثل بالخلق الحسن بين الناس جميعا فيحسن خلقه مع الله عز وجل بالرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره والصبر والحمد على البلاء والشكر عند النعمة والصبر عند النقمة ويكون حسن الخلق مع الناس بكف الأذى عنهم وطلاقة الوجه ولين الكلام والإحسان إليهم وبذل العطاء فيهم مع الصبر على أذاهم فكمال الإيمان عباد الله يوجب حسن الخلق والإحسان إلى الناس كافة والرابعة وهي الأخيرة وإفة مطعم أي التزام الحلال في المأكل والمشرب لأنه أكثر ما يطلبه الإنسان ويعم كل ما ينتفئ به الإنسان كالملبس والمسكن أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman agajin Allah da taimakonsa da gudunmawarsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda kuma ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa da kuma iyalan gidansa da matansa da kuma 'ya'yansa har ma da waɗanda suka biyo bayan waɗannan da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama. bayan haka ya ku yan uwana masu albarka ya ku wannan fiskoki masu daraja da kima da martaba muna addu'a Allah ya sa kyakkyawan zaton da muke wa juna ya tabbata har a gurin Allah yau hudubar mu za ta yi magana akan wani hadisi ne kwaya ɗaya amma za ta fito da wasu matsaloli a ƙarƙashin wannan hadisi hadisi ne wanda al'imamu ahmad allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato yi masa rahama da albarka ya rawaito shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wasu abubuwa guda hudu ya ce idan allah ya azurta ka da su to duk abin da ya kuɓuce maka a duniya kar ya dame ka za mu ka ja hankalinmu a kan wannan hadisi ne sakamakon halin da al'umma ta shiga ciki da kuma yanayin da ake ciki wanda ya sa wasu suke furce-furce da maganganu waɗanda wasu maganganun ma suna iya zamar da su daga tafarkin addini sai zama maimakon baka da shi maimakon baka da abincin da zaka ci to kuma idan kai wasa kana iya rasa imani har ilau wannan kuma ita ce babbar asara da ɗan adam zai tafka a rayuwar shi a ce ya furta wata kalma da za ta zamar da shi daga kan tafarkin Allah saboda wata wahala ko wata damuwa da ya shiga a wannan duniya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce arba'un idza kunna fika abubuwa guda hudu idan Allah ya azurta ka da su to fala alaika ma fataka min duniya kada ya dame ka dan ka rasa wani abu a duniya dan ka nemi wani abu a rayuwa baka samu ba to wannan abubuwan guda hudu su rarrashe ka ya zamto suna ɗebe maka kewa daga halin da kake ciki sai wannan ya nuna ashe da ni da kai akwai buƙatar mu samu waɗannan abubuwa idan kuma allah ya sa mun same su to su dinga ɗauke mana kewa daga bala'in da yau muke ciki a wannan rayuwa in ko mu same su ba to ya zama shine su ne mafi girman abin da muka fi mai da hankali wajen mu samu sama da duk wani abu na duniya da muke nema wannan shine sakon da wannan hadisi yake dauke da shi arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa guda hudu idan Allah ya ma arziki da su to kar ya dame ka dan ka rasa wani abu na duniya in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na farko manzon Allah ya ce hibzu amana idan Allah ya azurta ka da kiyaye amana to kar ya dame ka dan baka da komai a duniyan nan iya wannan amanar wallahi ta ishe ka zaman lafiya duniya da lahira yaushe wannan sai yake nuna wala Allah wani halin da wasu mu suke ciki yana da alaka da rashin amanar da suke da shi yana da alaka da cin amana da Allah ya jarrabe su da shi wanda za su daina to wala Allah da ba su tsinci kansu ko kuma da sun fita daga cikin halin da suke ciki domin annabi ya ce in dai kana da amana to duk abin da ya faru a duniyan nan kar ya daga ma hankali kar ya dame ka hifzu amana wa sidqu hadith haka kuma gaskiyar zance zance na gaskiya ya wannan sai yake nuna ƙaryar da muke da ita a cikin al'amuranmu ƙarya ta fuskar kalamanmu da maganganunmu ƙarya ta fuskar wato mu'amalarmu da zamantakewarmu ƙarya ta fuskar auratayya ƙarya ta fuskar kasuwancinmu ƙarya ta fuskar ayyukanmu a ofis ƙarya ta fuskar mu'amala da maƙotanmu ƙarya ta fuskar ƙarya ta fuskar ƙarya ta fuskar ba ta inda babu ƙarya a cikin al'amuranmu to maza Allah ya ce idan Allah ya taimake ka kana da gaskiyar zance to wallahi kar ya dame ka dan wani abu ya kubuce ma a duniya domin in dai kana da gaskiyar zance to na farko ba abin da zai kubuce ma a duniya nan da izinin Allah idan kuwa har ya kubuce ma to gaskiyar zancen zai sararrashe ka ba za ka tada hankalinka ba kuma zai sabbaba maka samun madadinsa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu manzon Allah ko na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa husnu khaliqa da kuma ainihin wato kyawawan ɗabi'u wanda mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya siffanta shi da cewa kyawawan ɗabi'u ma su ne doki ko raƙumar tafiyarsa da Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsiruna lalle kai kana kan kyawawan ɗabi'u su ne doki su ne raƙuma na hawarka da tafiyarka lalle za ka gani kuma su ma za ka gani kai za ka ga alheri su kwa kafirai za su ga ainihin wato sharri daga gurin Allah Allah ya tsare mu don haka wannan sai nuna kan cewa daga cikin abin da ake bukata mutum ya ɗabi'antu da shi shine kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u magana ce dunkulalliya farfashe ta yana da matukar dogon zance da ƙarin bayani mai zurfi haƙuri yana daga cikin kyawawan ɗabi'u zancen gaskiya yana daga cikin kyawawan ɗabi'u tauhidi da aƙida da bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zama da mutane lafiya kaucewa cutar da kowa jawo wa kai da kuma al'umma amfani duk wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u hadith bila haraj idan za ka buɗe bayani akan kyawawan ɗabi'u to babu abin da ba za ka sako shi daga ciki ba kai hatta ana zance a ɓarke da musu kai sai ka ja baki kai shiru yana daga cikin kyawawan ɗabi'u annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ainihin wato wata magana mai ban kaye a cikin wannan maganar da na kawo yanzu ya ce ana za'imun ni ne mai tsayawa ni ne zan zama garanto in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da samun gida a tsakiyar aljanna liman tarakal mizaha wa in kana sadiqan ga wanda ya bar jayayya da musu ko da ku a musun nan shi yake da gaskiya amma sai ja baki ya shiru da ya ga za a yi jayayya annabi ya ce zan zama maka garanto a gobe kiyama sai Allah ya baka aljanna yo ashe kenan waɗannan halaye da muke rainawa da waɗannan ɗabi'u da muke rainawa na haƙuri na juriya na kau da kai na yin shiru a lokacin da wasu ke kwarmato da hayaniya wallahi tallahi babbar hanya ce ta samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala babbar hanya ce ta samun sauƙi babbar hanya ce ta samun walwala babbar hanya ce ta samun yanayi mai kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin wato siffanta mana yake wassafa mana abu na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iffatun fi tu'uma abu na hudu daga cikin abin da in Allah ya azarta ka da shi kar ya dame ka dan ka rasa wani abu a duniya shine wato ya zama kana taka tsantsan da kamewa cikin abin da zaka sa a cikin ka kar ka yadda kawai ka zama dan yaki halal yaki haram kar ka yadda kawai dan ma habba wa dabba kar ka yadda kawai duk abin da ya zo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi ya ce layati yanna alan nasi zamanu akwai lokacin da zai zo ya riski mutane saboda kunci da takaicin rayuwa da suka shiga la yubali mar'u bima akala mina ko akaba min almal dan adam bai damuwa da abin da ya shigo hannunsa na dukiya amin halalin huwa amin haramin shin halal ne wannan abin ba ma ruwansa da bincike ba ruwansa da taya aka yi ta wanne tudu ta wanne gangare kawai ya zo hannunsa alhalalu ma hallafi yadihi halal shine abin da ya sauka akan hannun shi in ya sauka to magana ta kare to maza Allah ya ce ka ba mai taka tsantsan cikin abin da zaka ci da abin da zaka sha kamar yadda muka sha faɗa duk abin da ka ka mallaka ta ɗayan biyu ne ko dai kai ka je ka nema ko wani ya ɗauka ya baka wannan ɗayan biyu ne ake mallaka komai na rayuwa duk abin da ya biyo bayan wannan to akwai buƙatar bincike kafin a tabbatar da halaccinsa ko haramcinsa amma hakikanin halal shine abin da kai kaje ka nemo da karfinka ko da iliminka ko da damarka ko da ikonka ka samu na halal ko kuma abin da wani ya ɗauka ya baka ya ce wani ga wannan aje a rage zafi duk abin da ya biyo bayan wannan malamai suka ce akwai buƙatar a bincika kafin a tabbatar da halaccinsa ko haramcinsa allah ka ba mu ikon kiyayewa malamai suka ce wato waɗannan halaye idan mutum ya siffantu da su kuma ya ɗabi'antu da su to ya sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya masa baiwa ba 'yar ƙanƙanuwa ba kuma ya taimake shi akan dukkanin abin da ya kamata ya samu na shiga wannan rayuwa da kuma gujewa dukkanin abin da zai ainihin wato wato cutar da hiduniyarsa da lahirarsa daga ciki shine lizimtar gaskiya kamar yadda muka ambata da kuma yin magana ta gaskiya akan duk abin da aka ambata daga ciki kiyaye amana kamar yadda muka ambata amanan nan saboda nauyinta Allah san da ya buzirar da ita ga sammai da kassai da duwatsu da sauran manya-manyan halittu amma Allah maɗaukakin sarki ba mu labarin cewa fa abaina an yi habin laha wa ashfaqana minha wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula suka ce ba za su iya ba ta fi karfin su amma dan adam ana masa tallan amana sai runguma Allah ya ce saboda dan adam ya jahilci amana bai san nauyin da ke cikinta ba yasa magabata ko magana ka gaya musu in ka ce amana hicks ce a sun fasa ji duk da sun ji to jin ma sun fasa ba sa bukata saboda sun san girmanta da hatsarin da ke cikin cinye ta da haɗiye ta Allah ya sauwaƙe sannan kyawawan ɗabi'u kamar yadda muka bayyana da irin yadda ɗan adam ya kamata ya kiyaye wajen ɗabi'unsa masu kyau da ainihin wato kyakkyawan zance ga dukkanin mutanen da Allah ya haɗa da shi da su da kuma godiya ga Allah a lokacin ni'ima da kuma yin haƙuri a yayin bala'i da masifa da tashin hankali Allahu akbar wannan maganar ta yi karo da abin da muke ciki yanzu na cewa dole mu zamanto masu haƙuri tabbas babu wanda ya isa ya buɗu baki ya ce ana zaune lafiya a wannan yanayi da kuma wannan ƙasa da muke ciki ba kuma wanda ya isa ya buɗu baki ya ce ana cikin walwala da jin daɗi sai dai idan ka ce wasu suna jin daɗi wannan ba mai maka musu ba amma mafi yawancin al'ummar da suke rayuwa a waɗannan zamunna namu da kuma waɗannan garuruwa namu suna cikin wani yanayi suna cikin wani ainihin wato a hali mai kunci kwarai da gaske amma wallahi ku sani dukkanin mutumin da ya dogara ga Allah ya kama kiran Allah ya kama godo a gurin Allah wallahi sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi daga wannan hali wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah duk halin da ya shiga ciki wallahi sai Allah ya bashi mafita ina ma waɗanda suke zanga-zanga suke kiran wana kaza yunwa wane kaza yunwa kamar yadda muka ga wasu na zanga-zanga a kaduna suna kiran sunan shugaban kasa suna cewa yunwa yunwa yunwa yau ina ma a ce allah suke kira suna allah yunwa allah yunwa allah yana ji ko baya ji zai amsa musu ko ba zai amsa musu ba amma wanda suke kira yanzu zai ji abin da suke faɗa wallahi da yawa ba zai ji ba ko ya ji wallahi zai iya wahala ya amsa musu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su' ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أمن يجيب المضطر وكي أنسى ووندي فاقا تكن سنن حال بكاتا جماعة منا تكن سنن حال بكاتا قوبا to Allah ya shelanta mana shi yake amsa kuma shi yake yayewa amman yujibu al-muttar idza da'ahu wa ke amsa kiran wanda ya shiga cikin tsananin bukata yayin da ya kwarma masa kira babu wani in ba Allah ba wa ya kashifu so wa ke yaye miyagun abubuwa akan mutane in ba Allah ba babu wa ya ja'alukum khulafa al-ardi kuma ya sanya kuma yau a doron ƙasa ya sanya in da su wane ne yanzu ku ne in da wane mai wadata ne yanzu kai ne in da wane shugaban kaza kai yanzu kai ne wa ya ja'alukum khulafa al-ard Allah ya ce a ilahu ma Allah yanzu dan Allah akwai wani Allah da zai muku waɗannan in ba shi ba babu yau ashe waɗannan mutane da sauran bayin Allah da suke cewa wane ne yayi kaza wane ne yayi kaza wane ne yayi kaza wane ne yayi kaza ko shakka babu a cikin duk abin da muke ciki na bala'i da masifa babu wani wanda ya isa ya ce babu hannun shugabannin mu a ciki babu wanda ya isa ya faɗi wannan to kuma kamar yadda ka san kuma baka isa ka ce babu hannunka da ni a cikin fadawar ba haka ne ko ba haka ba yayin da su suke da nasu to mu ma muna da namu ashe yana da kyau na dubi nawa kafin na dubi na wani na fara gyarawa ba wani wanda dan adam ne a duniya na in dai musulmi ne bai yadda cewa halin da muke ciki mu muna daga cikin sababin halin ba muna daga ciki wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah ya ce duk abin da ya same ku na musiba jama'a muna cikin musiba ko ba ma ciki Allah ya ce fa bima kasabat aydiku hannayenku ne suka tsururuto muku wannan abubuwa halayenku ne da ayyukanku suka jawo muku wa ya'fu an kathir a hakan ma Allah madaukakin sarki yana yafewa da yawa da a ce zai kama mu da irin abin da yake kama duk wanda ya masa ba daidai ba na rantse da Allah ma taraka ala zahriha min dabbatin haka Allah ya faɗa ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ma taraka ala zahariha min dabba da Allah zai kama mutane da abin da suke aikatawa wallahi Allah ya ce da ban bar ko da dabba tana yawo a doron ƙasa ba yo ashe hakan Allah yana yafe mana hakan Allah yana jin kanmu to mu dinga duba namu laifin zaharar fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas sai ce li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un zahara al-fasadu Allah ya ce barna ta bayyana fil barri wal bahr akan tudu da kuma cikin koguna bima kasabat aidin nasi saboda abin da hannayen mutane suka uruto wa kansu bima kasabat aidin nas da abin da mutane suka uruto wa kansu sai Allah ce li yudhikahum ba'd alladhi amilu mun musu haka ne dan mu dandana musu mugunyar abin da suka jawo wa kansu la'allahum yarji'una wa la'alla za su dawo zuwa gare mu su tuba su daina aikin banza su daina aikin saƙo su daina aikin asha su daina aikin zunubai Allah ce muna ɗanɗana musu wannan ne don su yi tunani su dawo gare mu shin za mu tunani mu dawo ga Allah ko ba za mu dawo ba wannan shine abin tambaya mun yarda muna da namu laifin kamar yadda wannan nassoshi na ayoyi suka tabbatar da wasu wanda sun fi shurin masaki wanda suke bayyana irin hali da muke ciki Allah ba mu misali dangane da wasu alƙaryatai da ya musu ni'imomi amma suka kafirce wa Allah fa kafarat bi an'umillah fa azaqaha Allah libasal jo Allah ce waɗannan alƙaryu da suka muka musu ni'imomi sai suka kangare suka waskace wa Allah amma me Allah ya musu Allah ce fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un sai muka ɗanɗana musu mugunyar yunwa yunwa jama'a ka duba makka makkatul mukarrama zada allahu tashrifan wa takrima amma sanda allah ya ɗanɗana wa makka mugunyar yunwa sanda allah ya dawo yana yi wa ƙuraishawa gori bayan da ya yi musu bala'in da suke ciki sanda ya dawo yana musu gori li'ilafi quraish إلافهم رحلة الشتاء والصيف سيتي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبوتا وبنجد ونن داكي شيني كعبة الذي أطعمهم من جوع wanda ya ciyar da su da suna cikin yunwa Allah ya kawo musu abinci suka ci wa amanahum min khawfin ya kuma amintar da su daga tsoro wallahi tallahi duk wata yunwa a ƙasar nan babu wanda ya sai dauke ma ita sai Allah wallahi ka yarda da wannan shine zaman ka lafiya zama na lafiya waɗannan mutanen da kuke gani duk yanda za ku yi kwarmato za ku yi ne ku gama ba abin da za su yi muku wallahi wala Allah da gurin Allah ka nema da ka samu da wuri wallahi da bin Allah kai kai hakuri da ka jima da samun walwala amma waɗannan da kuke gani kuna ga duk kwarmatan da ake a ƙasar nan su abin da suke kokari shine na ɗan manya-manyan shugabanninsu ba ku ne a gabansu ba ba ku ne a gabansu ba kuma kai ta cewa malam kun yi kaza malam kun yi kaza malam kun yi kaza wallahi mu dai abin da duk muka ce a yi muna da yaƙinin shi ne daidai kuma wallahi Allah ba zai kama mu ba insha Allahu ta'ala domin kai ba kai ne mai hukunta zuciyar bawa ba idan wata tsiya aka yi mana muka ce a yi kaza Allah ya sani ai in kai baka sani ba duk abin da zaka je ka faɗa ka yarfa malam wane ka yarfa malam wane ka yarfa malam wane wallahi sai ka yi jawabi a gaban Allah fa Allah za ka yi jawabi idan su malaman suna iyakacin kokarin su a ɓoye kai baka ma san kokarin da suke yi ba suna kokari su kira wanda duk ya kamata su kira su yi nasiha su ja kunne su ce a yi kaza ya dace a yi kaza in har suna yi kai lokacin wala Allah kana ta tikar bacci kana bacci kana min shari baka san suna wannan ba Allah ya sani idan ba sa yi Allah ya sani yadda wasu ke cewa wasu an ja baki an yi shiru wallahi za ka amsa wannan tambayar gaban Allah idan baka san me ke faruwa baka ja bakin ka kai shiru yasa annabi yace duk mutumin da ba zai faɗi alkhairi ba ya shiru da bakin shi an kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk abin da baka san shi ba baka san shi ba to menene maganinsa shine jan baki kai shiru amma duk maganar da zaka faɗa wallahi sai ka amsa ta gaban Allah kuma duk malamin da ka zalunta ka ce an yi kaza da shi ko ya yi kaza ko bai yi kaza ba ko ya ƙi kaza wallahi wallahi sai ku yi shari'a da shi gaban Allah luhumul ulama masmuma naman malamai yana da guba ka guji cin naman malamanka wallahi saboda mutane suna don suna ta surutai muna ganin surutan da ake yi amma mu baya damun mu dalili shine wallahi tunda kana da yakinin me kake yi ba ruwanka da wanda yake surutu surutu annabi ma an yi surutu akan hijama ko ba a yi surutu akan manzan Allah ba ba a yi surutu akan manzan Allah ba ba a ce kuɗi ya zo nema ba ba a ce matsafi ba ne shi manzan Allah ba a ce dukiya ya zo mulki ma yake nema ba duk ba a gaya manzan Allah in kai baka san ayoyin ba alhamdulillahi ba alfahari ba mun san ayoyin to idan mai gidanmu farin jakada babba dan abdullahi da ya tsira daga kwarmato da ihu a gurin mutanen da ya rayuwa a cikinsu ba yoni da kai ne kake tsammanin za mu tsira daga kwarmato da ihu so abin da ke gabanmu kawai shi ke gabanmu wallahi ba kai ne kake gabanmu ba amma ai muna nan da ku idan mutum yana yi ainihin rayuwar ba za ta tabbata ba haka ne ko ba haka ba ko kai ka mutu ka banni ko ni in mutu in barka ko duk mai ragas mu bar duniya saboda haka ba wani abu a ciki amma wallahi mu ji tsoron Allah halinmu yana daga cikin abin da ya jawo mana waɗannan al'amura ɗin baki ɗaya halinmu yana daga ciki yanzu jama'a da ake ta ihun yunwa idan ka hau facebook da za ka ga mutane suna chatting tambayar da za ka yi waya ba su kuɗin sayan data idan ka zo kana bin titi za ka ga shaguna sun fi dubu ne ɗari a buɗe haka ne ko ba haka ba kuma ana ciniki ana kasuwa a yanzu da maganar da muke wani yana da jarin miliyan 500 wani yana da jarin biliyan 1 wani yana da jarin miliyan 200 miliyan 300 miliyan 50 miliyan 30 amma fa wannan mai jarin miliyan 30 ko 50 ko 100 a yanzu haka ba akwai yiwuwar wani talaka a anguwar da yake rayuwa ya kwana bai ci ba tsakaninku da Allah kudin da Allah ya bahi na miliyan 50 ya kai ya tsakuri wani abu ya zaɓi talakawan anguwar wanda aka san suna cikin hali ya taimake su ko kuma bai kai ba ya kai me yasa ni ba zan yi haka da ɗan abin da Allah ya hore min kai ka yi haka da ɗan abin da Allah ya hore maka shi ya yi haka su su yi haka mu mu yi haka ku ku yi haka na rantse da Allah sai Allah ya sassauta mana halin da muke ciki amma shiga babbar kasuwa ka je ka ga dukiyoyi a jibge a hannun bayan Allah amma talakawan anguwanninsu suna kuka abinda suke jira hi ne shugaban kasa ya turo abinci daga abuja a rabawa mutane su ba za su iya yin wani abu ba saboda shi kaɗai yake neman lada shi kaɗai yake neman aljanna su ba sa nema allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana a wata sura yana magana akan masu daraja daga cikin bayi allah maɗaukacin sarki ya ce fakkuraka ba 'yan tawuyayi na farko dai kafin nan ya ce falakata hamal aqaba baka kutsa cikin hanya mai kayoyi da kwazazzabo bane sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba wa ya sanar da kai hanya mai kwazazzabo da kayoyi jama'a hanya mai kwazazzabo da kayoyi ba sai jarumi yake iya binta ba ba sai mai taka tsantsan wanda zai kauce wa kaya da rami yake iya binta ba Allah yana buga mana misali akan cewa mai iya ciyar dukiyarsa ya taimaka wa mabukata sai jarumin gaske wallahi tallahi yasa Allah sai buga misalin da wannan maganar cewa falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba sai ce fakku raqaba hanya mai kwazazzabo hanya mai kayoyi hanya mai wahalar bi Allah ya ce shine yanta wanda yake cikin halin bauta in ba wannan ba kuma sai Allah ya ce au ita'amun fi yawmin zi masgaba ko kuma ciyar da mutane a cikin rana yini yanayi mafi tsananin yunwar bala'i jama'a muna cikin tsananin yunwa ko ba ma ciki wannan ayar da shugaban kasa take ko da gwamna ko da mu duka gaba daya aw it'aman fi yawmin dhi masghaba ko ciyar da abinci a cikin yini mafi yunwar bala'i sai Allah ya lissafa wanda zaka cire ce yatiman za maqraba aw miskinan za mataraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة saboda haka Allah ya gama mana aiki ne ba za mu yi ba to tun da ba za mu yi ba to wallahi mu jira bala'o'i da yawa a kanmu wannan shi ne kawai Allah ya sauwaƙi Allah ya yi karanta suratul insan tun daga aya ta biyar har zuwa aya ta ashirin da biyu Allah yana faɗin ni'imomi ne na aljanna da albarkar aljanna ga wasu mutane masu siffa guda biyu kacal siffofi guda biyu kasal wallahi suke da shi amma Allah san da ya ruwan ayoyi guda ashirin da wani abu yana magana akan ni'imarsu Allah ya ce innal abarara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura innal abarara Allah san da ya amfani da harfin inna wanda harfin nasbin ne wat tawkid lallai al abrar barrantattu wankakku tatattu a gurin Allah ya sharabu na za su sha min ka'asin daga wani kofi kana mizaju ha kafura abinda aka dama a cikinsa ga zaƙi ga ƙanshin kafo in ji Allah innal abrar ya sharabu na min ka'asin kana mizaju ha kafura sai Allah ya ce ainan wasu maremarin ruwa ne wasu irin narkon ruwa ne wasu irin kayan zaƙi ne ya sharabu bi ibadullahi bayan Allah Allah da kansa ya yarda su bayansu ne da za ka kwana dubu kana cewa fa kai bawan Allah ne ba fa lalle bane Allah ya karbe ka a ganin a gurin a matsayin bawansa sai in ka tabbata haka ne ko ba haka ba amma idan Allah ya yarda kai bawansa ne magana ta kare yanzu da zaka ce kai mai kuɗi ne sai a ce to a gaika gaban dangote yayi cikin akan ka yayi bincike ka ya tabbatar mana kai mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi bane idan ya fitar da bincike ya bada rahoto za a ƙaryata shi saboda me saboda an san ya san kuɗi haka ne ko ba haka ba kuma bayan ya san kuɗi ya san waye mai kuɗi haka ne ko ba haka ba ma'ana da Allah daga Allah ce kai bawansa ne magana ta kare domin Allah ya san su waye bayansa ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah ya ce ya sharabu na ainihin ya sharabu bi ha ibadullah wasu maremarin ruwa ne wanda wasu bayan Allah za su sha yufajjiruna ha tafjira suna masu tono su tonowa suna malamai suka ce ma'anar yufajjiruna ha tafjira inda duk suke bukatar maremarin ruwan yazo zai zo har inda suke in suna son a jawo musu lambatun ruwan yazo har inda suke zo na kan kujerarsu su sa kofi su kwarfa kuma ba lambatu irin naka wannan da kake gani ba fa a lambatun aljanna na nono da ruwa da zuma lambatu ne wanda gilas ne aka yi masa aiki da shi aka fente shi aka ai misalta abin ma ba zai yiwu ba wallahi Allah ya ce to za su sha wannan yufajjiruna ha tafjira to me aikin su ya Allah sai Allah ya ce na farko yufuna bin nadhiri suna cika bakance me ake nufi da bakance a takaice bakance shine kai wa Allah alkawarin in ya biya ma wata bukata to za ka yi masa wata ibada misali ya Allah in ka ban abincin da zan ci na wata goma ko na shekara ɗaya a tsananin wannan da ake yi kuma na yi alkawar ya Allah zan yi azumi guda goma sha biyar don in gode maka to wannan shine bakance to Allah ya ce yufu na bin nazar in suka yi bakance wa Allah suna cika bakansansu wa ya khafu na yawman kana sharruhu mustatira suna tsoracewa kansu wannan rana wanda sharrinta mai tartsatsi ne sharrin kiyama jama'a wallahi har kai dan aljanna sai ka san fa an tahi kiyama wallahi duk har dan aljanna sai ya san yau kiyama ce balantana dan wuta wannan shine aikin su na farko aikin su na biyu sai Allah ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abinci a halin suna bukata ba wai ba sa so ba a halin su ma suna da bukata amma sai su yaga cikin abin da Allah ya ba su sai su ba wani don Allah kai da kake sauraro na mai jarin miliyan goma mai miliyan ashirin mai miliyan talatin mai miliyan arba'in mai miliyan ɗari mai dubu ɗari biyar mai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda kana juyawa da za ka cire dubu ɗari a cikin wannan jarin za ka iya ciyar da mutum goma ko sha biyar jarinka bai girgiza ba kuma ka jira ɗaukakar Allah wallahi amma mun zuba ido wai dole sai wasu su bamu mu ba za mu iya taimakon junanmu ba sahabban annabi muhammadu jama'a yaƙi aka je ruwa aka kawo a kofi ɗaya ba wanda zai kosar da shi mutum goma sun faɗi magashiyan alaihim min almauci sun faɗi za su mutu saboda kishirwa da aka kawo na farko za a bashi sai ya ji haniniyar da na gefensa yake yi ta tasa sai ya ce a fara bahi idan ya jika makogaransa a dawo gurina ka duba tausayi والذين تبوأوا الدار والإيمان yuhibbuna man hajara ilaihi na biyu da aka zama a bashi sai ya ji na gefensa shi ma yana haniniya yana numfashi da kyar sai ya ce a fara bawa na gefe na kafin a dawo kaina ina ga yafi ni bukata na gaba da shi da aka je gurinsa shi ma sai ya ce a ba har aka je kan na goma ana zuwa kan na goman sai aka samu ya mutu aka dawo kan na tara aka samu ya mutu aka dawo kan na takwas aka samu ya mutu aka dawo kan na bakwai aka samu ya mutu aka dawo kan na shida aka samu ya mutu aka dawo kan na biyar aka samu ya mutu aka dawo kan na hudu aka samu ya mutu aka dawo kan na uku aka samu ya mutu aka dawo kan na biyu aka samu ya mutu aka dawo kan na farko shi ma aka samu ya mutu sun sadaukar da tasu rayuwar don tseratar da rayuwar wani saboda yan uwantakar musulunci yau wannan yan uwantakar ta bace a tsakaninmu kowa ya san me ke cikin akawun ɗinsa sai dai ya ji ƙamshinsu in an jima ya duba balance ya sake kashe wayar ya ajiye jama'a haka muke ko ba haka muke ba wallahi haka muke wani daga cikin magabata yana faɗa mu wani daga cikin 'yan uwa yana faɗa mu ya ce akwai wani dagaci a ƙauyensu ya ce wallahi mata ne suke zuwa suna bukin ɗin ƙanzu a gidan shi ba wai musu je yana da shi kwano-kwano ya auna musu ba bukin idan an yi tuwo a gidan dagaci yau sai a ce to gidan wane ne suka bukaci kanzo don haka ta zo a bata sai a ce ke kuma ke haƙuri sai gobe tambayar shi ne kafin goben ne za ta ci da ita da 'ya'yanta akwai wani ƙarina yana gaya min ya ce a anguwarsu a anguwarsu ya ce wallahi magaribar farin mata suke yawo da kwano suna bara a cikin gidaje suna neman abinci matan aure mazajen da kunya ba za su iya fita ba amma su za su iya fita gurin mata yan uwansu su tausaya musu su yaga musu abin da suka dafa daga cikin malamanmu na garin nan jiya muna waya da shi ya ce ma akwai wanda ya same shi ya ce yarsa budurwa yar shekara 22 ta mutu kuma buka bisa duk binciken da aka yi yunwa ne ya kace ta ɗaya daga cikin malamanmu na rantse da Allah in na faɗi sunansa nan kun san shi mutumin da yar ta rasu ya san shi na san shi ne ma ya ce domin kusan kwana goma ba su yi girki ba kawai yarinya haita ce wa baba to ni zan ci gaba da azumi kawai kawai sai ta ci gaba da azumi to ta yi azumi babu abun buɗe baki ta kai ruwa abin azumi ba abin buɗe baki lokacin suhur ba abin suhur sai dai a sha ruwa sai idan wani abu ya faɗo ko ɗan biskit ko ɗan wani abu a yaga a ci ko ɗan kaza babu wani abincin da zai rike ciki na hakika don haka cikin sai ya murɗe ta ba wadataccen abinci wannan shi ya ajalinta wannan fa shine halin da muke ciki a daidai lokacin za ga wani kashagonsa miliyan ɗari ne a ciki wani miliyan arba'in wani miliyan hamsin ba zai iya cire ɗaya ko biyu ya sayi shinkafa Allah ya saka malam Adamu Muhammad Dakoro malam Dakoro masara ya saya ya raba ya ce wallahi da ya zo yana rabawa guduwa ya bar jama'a saboda a garin tamutsutsu za su karya shi don haka guduwa ya basu ya ce don Allah wane da wane ku kula wanda Allah ya bawa ya samu shi kenan wanda bai samu ba a haƙura sai malaman ku su karantar da ku kuma ku je kofar gidansu su taimake ku kai da kake da dukiya me kake wa al'ummarka kai da kake da matsayi me kake wa al'ummarka kai da kake da ofis me kake wa al'ummarka kai dan siyasa ya ne me kake wa al'ummarka yanzu ba magana ce ta a zo a yi aiki ko a zo a yi ba a'a a cire mutane daga yunwa tukunna don haka Allah ya dinga lissafo alkhairan waɗanda suka yi wannan aiki yace wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yace inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahum Allahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira Allah yace muttaki'ina fiha ala al-ara'iki لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يتي ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا wannan duka alheri Allah ya lissafo wanda ba lokacin fassara shi ga wanda suka yi wannan halin guda biyu suka cika bakantansu kuma suka ciyar da abinci ga mabukata Allah ka ba mu ikon yi Allah ka kawo mana sauƙi da bala'o'in da muke ciki Allah ka yayi mana masifu da halin da muke ciki Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikinmu akwai malam abubakar sadiq famasi bai ji daɗi ba yana asibitin sunna a kwance amma alhamdulillah jikin da sauƙi yana buƙatar addu'ar mu mana addu'a Allah ya bashi lafiya mahaifiyata a halin yanzu haka tana asibiti an bata gado sakamakon aikin da aka yi mata a hannu likitoci sun ce sai an cire karfen da yake hannunta don haka don Allah muna buƙatar bara addu'a a gurin al'umma wala Allah yau da yamma a yi aikin wala Allah zuwa gobe da safe da Allah a ciya mu addu'a Allah ya sa a yi wannan aiki lafiya a kuma gama shi lafiya Allah kuma ya bata lafiya Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a jannatul firdausi Allah ka ba mu ikon aiki da duk abin da ake mana nasiha a kansa ka ba mu ikon kaucewa ayyukan sabo da aiki a sha ka sa aljanna da zama komar mu ka haramta wutacin naman jikin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al qiyamati innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله